bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala kenan na'am darasi majalisi na 21 malam yace far akwai reshe akan wannan matsalar ta manfa'a yace ujratul hajjam ladan da ake biyan mai yin kaho ja'iza ta halatta khilafan liqaum sabani ga waɗansu malamai sune al-hanabila saboda malaman hanabila da malaman hadith da suka ce da suka halabta da suka ce ujratul hajjam haram eh a tawani ma hujjaj ce zai iya daukan dubiyan a cikin hujratul hajjam haka ne alhanafi alhanabila sun ce haramun ce saboda hadith da ya zo kan cewa hadisun abtar alhajim wal mahjum to amma cewar annabi sallallahu alaihi wasallam an yi masa hijama wa a'tal hajjama ujratahu wannan shine hujjan jumhur to amma gaskiya wannan mas'alar ta fi kama da ujratul hujjaj tunda ana magana ne akan ayyukan da'a ayyukan da'a ujra shine fuska ta biyu a cikin wata nusa din ladan alhujjaj wato alhazai da ake ba su ma shi ma ai sai dai ujratul hajj in ujratul hajj ne yastaqim amma ujratul hujjaj la la yastaqim hajjam din yafi amma dai wannan ita ma matsala ce da ya kamata mu dauke ta anan ujratul hajj ka biya mutum hajji ya je ya maka hajji in ba na farilla ba in na tatawu'i ne to a wannan shine zamu zo matsalar ya halatta a biya mutum akan aikin tatawu'i mun ga dai a aikin haramun bai halatta ba a aikin wajibi ma bai halatta ba ko na'am a bai halatta ba aikin wajibi tunda ai ita imama bata bata ayyana a kansa ba ba wajiba bace to ai shine yanzu shine zamu shige ta yanzu akan hajjin tatawwo ayyukan tatawwo ya halatta a biya lada akan akan su ko bai halatta ba to shine zamu shine matsala ta farko ita ce hajji ya halatta a biya mutum akan hajji aikin hajji ko bai halatta ba alhanafiya suka ce bai halatta ba amma jumhurin malamai almalikiya wa shafi'iya wal hanabila fi riwaya suka ce ya halatta a wata riwayar ne suka yi muwafaka da hanafiya hujjar hanafiya shine kan cewa wannan aikin ibada ne a yutaqarrabu ila Allah ta'ala bihi ana neman lada sane a wajen Allah dan haka duk abin da zai zamanto dan Allah bai halatta a karbi lada a kansa ba domin aka karbi lada a kansa ya zamanto an yi shi ba dan Allah ba saboda haka babu hajji dan haka in mutum ya biya maka ka je kai masa hajji abin da kake nema shine wannan ladan dan haka ka samu ladan ka babu lada na wajen Allah wanda shi wanda kace kai masa hajji ladan wajen Allah yake nema inda so yake yi kawai ya sadaka da kudin sai ya ba mu wani sadaka amma da ya dauke ka yana neman ladan aikin hajji to sai suka ce ba za ka samu ladan ba aljumhur kuma suka ce ya halatta eh hajjin ta da ma hajjin ta tsawi ne hajjin farilla ba a yi wannan yi ma wani hajji ne yi ma wani hajji wanda yake da hajji a kansa inna kamar na azumi wanda ta yi a azumin bakance amma ba ana maganar a biya kuɗi a yi masa ba kai kai masa da kanka waliyinsa mamata wa alaihi saumun sama anhu waliyuhu waliyi yayi wannan ya halatta to amma hajji na tatawu'i ka ɗauka ka yi to shine ake magana sa a kansa ka biya wani ya je maka hajjin tatawu'i kai kana zaune a nan ana yi ana yi shine ai ana yi shine ai yanzu wannan matsalar ita ce miki ba shine ba malik yake cewa ya fi so kuɗin da za a biya wani ya yi mutum hajjin tatawu'i ya fi so a yi masa sadaka da shi saboda yana ganin sadakar ta fi na farko ta fi fita daga cikin saɓani na biyu kuma ta fi lada ta fi lada a wajen malik amma ya halatta ya halatta menene umdansu da suka halatta a mutum hajji dalilinsu shi ne suka ce babu laifi a karbi lada akan ayyukan kurba ayyuka na ibada yanzu gina masallaci gina masallaci aikin ibada ne amma idan mutum ya ce sai an biya shi lada wannan ladan ya halatta a gare shi tunda lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki hayar ya dauki annajjar wanda yazo ya sassaka masa minbari kuma sahabbai sun zo an yi kamar yadda bukhari ya kulla babi at-ta'awun ala bina'il masjid neman taimakon mutane wajen gina masallaci haka zalika haka kabari idan mai haka kabari ya ce ba zai yi ba sai an biya shi aka biya shi aikin aikin Allah ne aikin fardu kifaya ne aikin ibada ne qurba ne amma ce sai an biya shi ko bil ijma ya halatta a biya shi haka zalika daukan gawa mutane suka ce ba za su dauki gawa su kai ta makabarta ba sai an biya su wannan kaga aikin qurba ne tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ladan almashi ma aljanaza amma mutum ya ce ba zai ba sai an biya shi lada in aka biya shi lada wannan ba suhud bane ya halatta sabanin sallar janaza mutane suka ce ba za su yi wa wannan gawar sallar jana'iza ba sai an biya su to sun yi laifi kuma an suka ce abin nan sun ci suhut saboda yalzamuhum inda fard kifaya ne to amma aikin ta to wannan shine ɗaya daga cikin dalilan da yasa suka ce aikin ta babu laifi a biya lada to kuma hajji shi ma aikin ta ne za a iya biyan lada a kansa abu na biyu kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta a yi ma yaro hajji a wannan alkhutamiya da ta ɗauki ɗanta ta ce ya rasulallah alihada hajj wani yana da hajji ta ce na'am walaki ajir kina da lada da kuma da ya ji shuburuma yana yin dan uwan shuburuma yana labbaika an shuburuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace man shuburuma yace ahun li aw qaribun li qala ahajjta an nafsik kayi ma kanka hajji yace la yace a'a yace hujja an nafsik thumma hujja an shuburuma kai ma kanka hajji sannan kai ma shuburuma hajji kaga wani ya nuna kan cewar niyaba tana shiga cikin aikin hajji to kuma wannan wanda zai yi ma shuburu ma hajji in ya tashi yi masa hajji din idan ya ce ba zai yi ba sai an ba shi kuɗi kiyasan akan waɗancan tunda an nema wani hajji kiyasan akan su ma can waɗancan ayyukan kurba da ake yi ya zama to ya halatta to a bisa haka suka halatta karɓan lada akan yin aikin hajji karban lada akan yin aikin hajji kamar yadda yake mazahibu salasa akan wannan suke to kuma wannan sai ya hada matsalar karban ujira akan a karatun alkur'ani da yin addu'a da sauran shi shi ma alhanafiya wal hanabila suka ce bai halatta ba duk da yake hanabila suna da tafsil da kamar yadda shekul islam ya faɗa malikiya da shafiya suka ce ya halatta ya halatta a karbi lada a wajen karatun alkur'ani saboda hadisin ruqya kamar yadda zamu zo mu ganshi a cikin babin ja'ala hadisin ruqya wanda suka yi ruqya da fatihatul kitab kuma aka ba su a garke na awaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu da halaccin yace shi ma a bashi kasonsa hadisin abu sa'id da kuma hadisin ibnu abbas shi ma dai na wannan hikayar inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabu inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah abin da yafi cancantar ku karbi lada a kansa shine littafin Allah to kaga ya nuna kan cewar wannan aham ne akan ka karbi lada akan littafin Allah ya hada akan karatunsa akan koyar da shi akan rubuta shi domin hatta rubuta mushaf shi ma ɗaya daga cikin hujjojin malik kenan akan ijara alal hajj sai yake cewa ba ana sa mutane suna rubuta mushaf ba shine tunaninsa tunda wannan aiki ne na kurba kuma a biya mutum don haka ya halatta don haka ya halatta to a bisa wannan sai matsalar ta zo ya halatta ka ɗauki mutane a kodago su sauke maka alkur'ani domin wani mamaci na ka yi amfana da ladan to a bisa wannan mazhaba abinda malaman malikiya suka ce shine ya halatta kamar yadda da suki ya faɗa a cikin sharhal kabir abinda malaminmu sheikh mahmud wul zidan a cikin risalarsa da ya ce shine ya ce bai halatta ba ya ce na farko tun da wannan ladan da ka ɗauka ka ɗauki mutum ladan ya maka aiki ne akan manfa'a da zai iya baka manfa'a wanda yake zai iya baka mece ce manfa'ar kai da kake so shine mamacin ka ya samu ladan tilawa ko ya samu ladan an masa sauka alkur'ani to wannan wannan manfa'a ce maqdurun ala taslimiha aw ghayra maqdur yana da ikon ya baka wannan ladan ko ba shi da iko ba shi da iko na farko dai baka da tabbas zaka samu ladan na biyu idan ma ka samu ladan wa ya gaya maka kana da iko kai tasarrufi a kansa ai ba kamar abin duniya ba ne tunda shi gatan lahira gatan lahira fadl ne daga Allah saboda haka baka baka da ikon kai tasarrufi a cikin sa kai disposing din sa yanda kaga dama saboda haka wannan shine kauli na biyu kuma riwaya ce a matsabar Ahmad kauli na uku wanda shine Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya rinjayar da shi wanda yake riwaya ce a matsabar Imam Ahmad cewa idan wanda zai yi karatun fakiri ne mabukaci ne to ya halatta a bashi yayi a biya shi sai ya zamanto ya hada masa da sadaka da kuma samun ladan karatun alkur'ani ya ce wannan shine ya fi malam ismail matsalarka kwanaki da muka yi wannan magana ka kawo hadisin ruqya ka ce kana ganin wannan asali ne da za a ce tunda su ma sun yi ruqya ne addu'a suka yi da karatun alkur'ani aka biya su lada saboda haka wanda ya ce sun yi ne saboda lada sun zama saboda haka ba su da lada ba su da ikhlasi ya rushe da haka gairu maqdurin ala taslimiha wannan manfa'ar kaga zai applying akan su saboda haka wannan zai iya zamantowa hujja ga wanda suke faɗan haka tunda kafin kafin Abu Sa'id da ya ruqiya din sai da yace la naf'al illa an taj'alu lana ju'la ba za mu ba sai kun sa mana lada to kaga gabaki daya ya zamanto ruqiyar da zai da karatun da zai yi ana hararar ladan to amma wannan bai fitar da shi daga babin addu'a ba bai fitar da shi daga babin addu'a ba saboda haka maganar malamin mu Sheikh Mahmud Zildan ta zama to akwai nazar akan ta tun daga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce inna ahqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah abin da ya fi cancanta ku karɓi lada a kansa littafin Allah saboda aka guje na tsanantawa akan wanda suke ɗaukan haya ana karatun alkur'ani na eh a a na sadaka daban ne alajamza a'a ba wai akwai nassi ba a'a ba wai akwai nassi ba ba wai akwai nassi ba ba wai akwai nassi ba ka bayar da sadakar amfanin sadakar da ka bayar wannan ihsanin da kai wannan ihsanin ka danganta shi zuwa ga waninka to kuma ai annabi sallallahu alaihi wasallam nafsi ya zo akan cewar wato alkhazin wanda yake mai gadi idan ya ciyar daga dukiyar wanda ya sanya shi gadi da shi mai dukiyar da shi wanda ya ciyar din duk suna da lada daya kaga shi yayi wani yayi ma amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sun samu lada saboda haka eh nasi ya zo eh amma yana magana a dauki magana kudura ala tasmin al kudura wannan akan wannan akan abinda akan abinda kake da kudura akan tasarrufi akan sa kenan na ijara watakila maybe abinda zai fi a fitar da shi daga babin ujar ijara a mayar da shi a babin abin nan a mayar da shi a babin a mayar da shi a babin al-irzaq an ba mutum arziki ne akan wannan abin da ya yi ba tare da da wajewa ba duk da yake shekul islam ibn taimiyya a wani wajen a cikin fatawa akan wannan matsalar shine ya ce abin da za a bama masu karatun alkur'ani in aka ɗauke shi a babin taimakawa to babu waɗanda suka cancanci a taimaka musu irin makaranta alkur'ani da masu koyansa a babu wanda suka cancanci a yi musu ihsani kamar wannan so in aka ɗauke shi ta wannan babin aka ɗauke shi ta wannan babin kaga ya zamanto cewar an fitar da shi daga babin ijara ya zamanto a babin taimakawa a babin tabarru'i da ihsan alaikum salam na'am prof mm.
saboda shi wannan malam wani ne bai da lafiya kamar
na'am wannan kaga malam kamar na abu ne wani amma shi wancan wani ne ya mutu sai yanzu ake so a zo a sauki kur'ani cewa ladin ya can wajen wancan wanda ya mutu nan malam sai na ga malam kamar mutum shi bai da
ikon ba shi ladan amma wannan rashin lafiya ne aka zo aka yi mara wannan
kuma an rataya shi da natijar aiki natijar aiki domin da da bai warke ba ba za su biya su ba shine ai dama shi suke kawo shi babin ija'ala da bai warke ba ba za su ba su ba to amma abin abin fada shine kan cewar abin da suka yi da shi a niyyar da suka yi na a biya su akan dukiya wannan bai bata bai bata a ingancin abin da suka yi ba na ibada tunda babin su babin ruqya babin addu'a ne da haka sun yi addu'a ingantatta tare da kan cewar sun yi sun nemi a biya su abun duniya akan yin wannan sun nemi a biya su abun duniya akan yin wannan to ta wannan fuskar ta nan kiyasin take ba akan natijar ba saboda haka wanda shi ma aka ce masa ya zo ya tilawa alqur'ani an samu ladan ba a samu ladan ba bai sani ba amma dai ya yi don saboda aiki ne aka sa shi a yi wanda ake itikadin amfaninsa kuma ya yi don a biya shi a ai su wato asalin kiyasin ba a kan result ɗin suke ba a kan yin aikin yin aikin don lada da aka biya wannan sun yi aiki don lada wannan ma sun yi aiki don lada shi ne wajihin kiyasin amma wajen natijar kam daban ne hakikatan haka ne shi wannan na abu sa'idin al-khudri da ju'ul ne ja'ala ce saboda an ga natija shi ko na wannan ijara ce ko an samu ko ba a samu ba za a biya su an samu lada ba a samu lada ba mu dai ka ce mana mu zo mu karatu mun yi karatu to wannan shine wajihin gaskiya kaulin Sheikh islam Ibn Taymiyyah ya dan fita wasu kan cewa idan mabukaci ne idan mutum mabukaci ne to ba laifi a gare shi ya karba amma in mawadaci ne la khaira fihi babu alkhairi a cikin sa na'am ba za a duba kissar shi wancan na na wancan sai auna sai Abu Sa'id da sai da Isar su saboda sun nemi wani sun nemi sun nemi masauki ga muni sun nemi mabukata mabukata sun nemi mabukci an hana su kuma wannan abin sun yi shi ne ga wani wanda ke ilima ba ba musulmi bane ba musulmi bane mushrikai ne sun yi wannan amma wannan yanzu kawai mutane ne ana zama lafiya ba wani abu kane ba aka rasa a yawa gaya maka yawancin aramomi ba su da shi suna cikin tsanani wallahi kwa la tushaddid ya sheikh na'am na'am duk shine wannan babin ne duk shine su shine akan wannan matsala ce mazahib guda uku akwai wanda suka halatta mutlakan akwai wanda suka haramta mutlakan akwai wanda kuma suka bi tawassut shine kan cewar idan akwai idan wanda yake za a sa shi ya yi din idan mabukaci ne ya halatta ya karba wa wanda kuma ba bai yi ba to al'aula ya bar shi na'am amma ya zama to amma da shi sana'a ya rinka ce da alkur'ani to ai yawanci irin waɗannan an kaddara akan cewar suna da Uh, suna da wazi'i na nafs da zai hana su tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar akan cewar uh, a ƙarshen zamani za a samu mutane waɗanda suke karanta alkur'ani ya na bihi da shi suke cin abinci uh, to kaga wannan ayi sai mutum ya yi tsantseni akan wannan ya guje shi na'am alaikum salam
zan karanta ba sai an biya da kaza ko wata wasu kuɗin da wani da faɗa ku daga shehu islam kimiyya ba a matsayin tijara ba a matsayin kimiyya ma a ai shi wani kaulin ne daban na Sheikh islam amma kaulinsa wanda ya faɗa a cikin ikhtiyar din wato a cikin aqwal din mazhabar Imam Ahmad shine kan cewa akan babin ijarar ne sai dai ijarar wanda zai yi ta sai in ya zamanto mabukaci ne shine za a iya yin kodagon da shi amma wanda yake mabukaci wanda yake mawadaci to shi annan sai a bata masa kaga sai ya zamanto wani babi ne na istihsani istihsani ne kawai suka yi wal na'am mun ba shi da dan wani rawabit da za su yana dalilin da yasa sahabbai suka wani ikirar kasancewar na farko a tafiyarsa eh, biyu kuma shi mutum ba musulmi ba wanda za a yi wa rukuya eh, ba musulmi ba ne ba ma sai su na wata dama ce tun da wannan mutanen ma ba mutanen da za su tsaya su sauke su su abu Allah bane ki ba billahi billahi
to amma ka san abinda duk abinda zai kan bude ko dakta da yawa haka a ai abin da yasa a hadithin ibnu abbas na wannan waqi'ar tunda wannan waqi'ar ta zo daga shi hadisin abu sa'id kansa da jabir da ibnu abbas a riwayar ibnu abbas sai da ta zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma adraka annaha ruqya iqsimuha wadri- wadribu li minha bisaham yace wa ya gaya maka cewa wannan karatun fatiha ruqya ce ku raba ni ma ku sanya min nawa kasan Eh, ta babin su bashi hadiya sai kuma ya ce inna a haƙƙa ma a haftun alaihi ajiyarwan kitabullah wannan nassi ne fa abinda ya fi cancantar ku karɓi lada a kansa shine littafin Allah wannan shine asal na kan cewar da suke waɗanda suka halatta al'ujira ala tilawatul qur'an da sauransu suke suke dogaro da shi akan ta'alim babu rigima akan ta'alim koyarwa illa alhanafiya da suka hanata da, da suka haramta amma jumhurin malamai akan halacci saboda aiki ne wanda yake wazi a bayyane yake amma akan tilawar duk shine wannan abin yake to hujjar su da akan wannan kissar da kake faɗa to saboda kaga a cikin magana annabi sallallahu alaihi wasallam akwai munasaba na kan cewa yayi ta'amim saboda haka bata zamanto kace zaka iyakance ta da halin da sahabbai suka shiga to ya zaka yi da kuma wannan nasin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar ta'aliki akan wannan kisar yace a abin haka ne to ai ba ku sani ba abin da yafi cancantar ku karbi lada akan yin sa shine littafin Allah saboda haka yanzu duk mutumin da zai yi rukuya ko ai sai ya kafa sharadi nawa za a biya ni a a ya tuso mutlaka da ya- ya- yajuz wajen ya- yajuz akan ja'ala ta waraka ba amma akwai abin da yake ba za a iya sanin ko ya samu ko bai samu ba kamar fitar da aljani kamar warwar- warwar sihiri ai ba a sani ko ya samu ko bai samu ba don haka ja'ala ba za ta shige shi ba don haka wanda ya zo ya ce ana yana da aljani ya ce ba zai yi rukiya a fitar da aljanin ba sai an biya shi kaza Hmm? to wannan ja'ala ce wadda take ba za ta yi ba don ba zai yi a san natijar ba cewa aljanin ya rabu da shi ko bai rabu da shi ba don ya yi magana an neme shi ya rasa bai nuna kan cewa ya rabu da shi ba yana fita zai dawo so yanzu ah, ma'ana shi jawaz ne ya ta'allaka bil ju'ala min fin natija ya ta'al natija ta samu ta a a, wato a a jawaz din ya ta'allaq bi amrayn alja'ala kamar irin na ruqya din kenan na biyu kuma al-ijara al-ijara kamar yanda yazo ta'amimin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan nassin da kuma sauran kiyasan akan sauran ayyuka na al-qurbat wanda mutum yake yi kuma ya karbi lada akan su wa an laysa lil insani illa ma sa'a dai. shine ibn al-mubarak yake cewa babu sabani akan sadaka akan sadaka babu sabani a a babu sabani akan sadaka amma sauran akwai sabani sabani ne da daddi sabani ne da daddi har yanzu insha Allah zan nemo muku wannan risalar na malam Ismail na ka tuna mu wannan risalar ta malamin mu tun 19 tun, ah, tun 1989 ya ba 1989 ko 19 1989 ya bani ita ya rasu yanzu tana nan da hannunsa ya rubuta ya kawo hujjojinsa daga littafan malikiya amma ma littafan malikiyan gaskiya sun saba masa musamman dai sharhu- sharhu dardir na muktasar akan wannan matsalar shi ya togace addu'a da qira'atul qur'an wajen abiya mutum akan wannan shi ah, ya tafi akan halaccinta na'am wa kira'ul fahali na'am malam umar muhammad kai Allah shi gaba malam mutumin da ya kasance ya bude kamfanin addu'a
kamfanin addu'a ahsan na'am na kasar ka da bakwai da shekara
to na farko dai kamfanin addu'a wato malam Muhammad ilzami kai mana idan dai an halatta cin ujira akan addu'a to me zai hana kafa kamfani na addu'a ko in dai an halatta cewar za a iya yin addu'a a biya mutum lada akan yin addu'a dan shi kenan sai a kafa sai mutum sai a kafa kamfani na yin addu'a to wanda yake kuwa a gaskiya wannan koda an ce ya halatta ala nitaqin dayyiq to a mayar da shi haka ga baki daya da zaman to harkar duniya kasan an fitar da shi daga babin addu'a an fitar da addu'a daga babinta saboda haka dai ni da ma aina ce muku maganar Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ita ta dan fi karfi a nan wajen ita ce kuma wasaf cewar ga wanda yake bukata ya kamata ya amma wanda ya kafa kamfani kaga ya maida ita sana'a kenan ya maida ita sana'a amma abinda ka ambata na sadakar uku da sadakar bakwai wannan bid'a ce da ba ta da asali domin taqayyudi da abin da yake taqyidin sa bai zo a cikin shari'a ba yana daga cikin alamomin ihdath yana daga cikin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu don babu wani abu da ya zo na falala ko na bi keɓantacce da yake da alaka da kwana uku kwana bakwai kwana arba'in shekara ɗaya na mamaci babu wani abu ba su da, da, kwana uku da kwana ɗaya da kwana biyu da kwana shida da kwana biyar da kwana bakwai duk ɗaya suke babu wani abu wanda ya keɓance waɗannan da wani abu na musamman saboda haka keɓance su da wannan abin ya zamanto wato tahsis bi ghairi mukhassis ka keɓance abu ba tare da dalilin abin da ya keɓance shi ba wanda ke nau'i ne na tashri'i duk abin da yake zaka shar'anta shi kuma ba tare da asali daga shari'a ba ya zamanto bid'a to mu ci gaba
wa kira'ul fahli lin nazwi ala al inath kuma haka zalika abin kira'ul fahal daukan hayar wato dabba a mai yin karo wato mai yin barbara ko raƙumi ko rago ko sa ko doki ko jaki don ya barbara ga a garki ko ga waɗansu wato dabbobi mata alal inath akan linnazwi domin ya barbara ya zamanto ya zuba maniyinsa a jikin al inath shi ma wannan ja'iza ta halatta khilafan lahuma sabani ga al-imamu shafi'i da imamu ahmad ibn hanbal su sun haramta lil hadith saboda hadithin bukhari annan nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an asabil fahal annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wato a cinikin maniyin a dabba mai yin karo a ya hana yin wannan to asabil fahal din shine a sanya a illar hannun kamar yadda bayanin ya zo shine na farko dai majhul ne cewa idan yayi za an samu ko ba a samu ba yana da karfin da zai sa a yi cikin ko ba shi da karfin kuma gairu mutaqawwan ba za ka iya sanin kimarsa ba nawa ne kimar wannan mani sannan kuma gairu maqdur ala taslimihi ba ka da iko kan cewa ka sanya shi ya karam in ya ki fa akai akai da shi ya ki ko kuma abin nasa ya ki a a a ya ki samun lafiyar da zai yi to saboda haka kaga wannan jahala ce to saboda jahala suka haramta shi ko malik rahmatullahi alai ya halatta da sharaɗi da sharaɗi cewa ya zama an iyakance mudda a bayan da hayarsa a ce ya je wata ɗaya a cikin garken to in wannan ne ya ce ya halatta kuma da irin mikidarin karon da zai zo ya yi a zo a sanya shi ya rinka yin karo wato ya rinka hawa dabbobin matan an samu ciki ko ba a samu ba wannan gairar makdur ala taslimi ba a da iko amma dai tsare shi akan yayi wannan hidima ce manfa'a ce da ta halatta a yi to ya malik zai da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam naha an asabil fahal sai suka ce wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ne saboda baya daga cikin babin makarimul akhlaq yana daga cikin abin da mutane suke yi ba tare da neman wani lada ba mutane su ɗauke su bayar da raƙuminsu ko ragonsu a je a kai shi ga garken wanda yake shi ba shi da rago don ya musu barbara don ya zama tokan cewa sun samu ciki kuma suka yi kiyasinsa akan at-talqih kamar yadda ake daukan mutum a bashi lada ya je ya kilili akan dabino domin kuma aka yi kililin nan ba lallai bane ya zama tokan cewar dabinan ya ya kullu har an sami 'ya'ya din ba lallai bane amma za a biya shi akan yin wannan to suka saboda haka suka ce kiyasan akan wannan duk da yake su sauran jamhurin malamai sun musu raddi da kan cewa wannan kiyasun ne ma alfarik amma wannan ya nuna maksudin malik akan wannan maksudin sa ba wai shi maniyin ake saya ba ba kuma hidimar ya hauye barbarar ake saya ba manfa'ar da ake saya a sanya shi a cikin garken ya zauna wata mudda da zai rinka yin barbara shine abin wannan manfa'ar ita ce ake saya to kuma suka karfafa wannan da maganar da qatada ibnu da'ama yake yi yake cewa akwai abubuwa wanda a, a mutane suna yin su ba tare da sun karbi lada ba amma yanzu mutane ba sa yin su sai sun karbi sai an biya su abubuwa guda uku ne ya faɗa daga ciki har da wannan wato barbarar a, dabba da za ta yi a kan dabbobi da sauran abubuwan guda uku ibn hajar ya kawo athar din a cikin fatul bari na manta sauran guda biyu to yanzu musamman a wannan zamanin yanda ake samun irin dan australia din nan eh ya ake ce musu pressure bulls to ka gani waɗannan idan suka zo suka yi ma saniya barbara ta yi ciki abinda za a samu ba irin sauran shanu din ba ne ko to kuma ma mutane ba ma sa bari yawanci ma ana ma sa ma wato suna ma ɗiban eh, maniyin nasa spam ɗin su je sa shi a cikin fridge kuma su rinka sayarwa mhm za ka yi dalilin ɗinsa sai a mai malam ismail kai kai ne mai asma animal husbandry eh allura ake mata da shi ko kashi din ne nassan sa ake ɗauka ka tsinka shi sai a daɗa mushi ruwa ga wanda ake zubawa haka a ciki na'am daɗa mushi a zaɗa mushi yawa sai zama tun da abin da ake bukata kwaya guda ɗaya ce take aiki sai zama to 0.2 haka zaga shi ne za a sa a cikin straw a silin ɗin shi baka ake sai da shi za ka yi ka siyo to in ka siyo ya za ake sama matar ya ake sama ta matar saniyar gane alamar lokacin da take bukatar barbara Eh.
da saki kwai Eh, in aka gano wannan alamar Eh.
akwai gun eh, kamar bindiga a cikin wani artificial Eh.
sauran shingar Eh.
a zo a san aka sa shi spamfocin da a lokacin ya yi kankara Mm.
sai a sa shi a abin a ruwan zafi Mm.
at room temperature Mm.
sai zama to activated Mm.
sai a sa a cikin wannan sai a harba kamar duk barbara ake Mm.
wani kaucin da ba wani abin da strokin za a ba ko za a sata maka harba zai tafi directed to the uterus mm.
ne in an ci sa'a ya haɗu shi kenan in bai haɗu ba a sake yin wani a wani lokacin to yanzu wannan ya halatta a sayar da shi ya halatta a yi cinikinsa eh ya halatta a yi cinikinsa yanzu kuna ji duk wannan wahalar da aka yi kan a same shi duk wannan aikin da aka sa sana a ce bai halatta a sayar ba eh ana kan wannan asalin Eh.
wannan na barbara za a iya sai da shi.
to shine za a sayar da shi
kamar bulɗin eh da za a kashe daga shi can kamar denmark ko germany ko Mm.
ko shi Mm.
da transportation da abinci da zai ci da kasancewar in yazo ma ba zai adapta to the environment ba Mm.
environmental conditions ba dole shi sa in ka ɗauko wannan kuma kai crossing da dabba da take nan gurin zai zama to cewar ba yayi adaptive zo dai ba zai zama to har da kamar wancan ba amma zai samu wannan tunda akwai wanda ne back crossing haka ana yi ana juya an yi kai wani cycle guda huɗu haka na yayan sai ya koma 99.2 sa'an da ya zama to kamar wancan sai ya yi to wannan ba za waɗansu kasan waɗansu 'yan zurfafawa masu rashin fi'iyu zai sai su ce to ai wannan aikin shaidan ne tunda dama shaidan ya ce wala amuran na fala yughayyirun na khalqallah zan umarce su su canza halittar Allah sai ce wannan canza to wannan ba canza halittar Allah bane wannan ya daga cikin wato wa yakhluqu ma la ta'lamu Allah yana halitta abin da ba ku sani ba mutane ba ta bala kuma ka ce a ai ma tsaba lakum ka san waɗansu sun ɗauki wannan ayar wato sun zurfafa a kai wanda aka rawaito daga tawus ya ce fari bai halatta ya auri baka ba balarabe ba zai hauri baki ba zai auri balarabe ba saboda taghyiru halqin lahi ne abinda za a samu zai zama to shi ba fari ba shi ba baki ba shi ne aka shiga aka yi masa raddi to saboda haka wannan kun ga mazhabar malik mazhabar malik a a ta tafi akan usul ba wai ta fada ta saba ma usul bane saboda na farko dai manfa'ar da manfa'ar ba manfa'a ce majhula ba manfa'a ce ma'luma an santa shine a sanya wannan a a abin nan a namijin dabba ya shiga cikin garke ya te musu barbara a wata mudda wadda wannan muddar ita ake so a wannan tsare shi din da aka yi ita ce manfa'ar wadda aka yi wadda aka dauke shi ijara a kanta na'am نعم والإجارة والإجارة على تعليم القرآن جائزة yin ijara wato akadin kodago na ijara ala ta'limil qur'an akan koyar da karatun alqur'ani ja'iza ta halatta sabani ga abu hanifa saboda uh, kamar yadda ya gabata da muka ce abu, abu hanifa uh, ya ce bata halatta ba tunda sai a ibada ce ko bai halatta a karɓi lada akan ibada ba kuma da hadisin da uh, wani daga cikin ahlus sufa da ya koya ma wani mutum sura ta alqur'ani sai ya bashi alkaus ya ba shi a baka baka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana so a rataya maka baka na wuta to ka karba to suka kafa hujja da wannan amma jumhur sun ce wannan hadisin ya zo a babul wa'id saboda karanta ma wannan mutumin wannan surar ta ayyana a kansa ne don bai san wata sura ba sai ita ko babu wanda zai karantar da shi sai ita to yayin da ya zama to abu ne wanda yake ya ayyana akan mutum bai halatta ya karbi lada a kansa ba in ya ayyana akan mutum daga cikin hujjan jumhur wanda yake kuma hujja ne akan wannan matsalar ta ta'limil qur'an shine a hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi na matar da ta zo tana neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta da sahabin da ya ce masa iltamis walau khataman min hadid je ka nemi ko da zobe ne na zinari sai ce ya nema bai samu bai ce hal ma aka shay'un min alquran ka haddace wani abu na alqur'ani yace yana da sura kaza da kaza yace zawwajtukaha bima ma'aka min alqur'an na auren maka ita da abin da kake da shi na alqur'ani bi ma'ana sadakin shine ka koya mata wa'annan surorin na alqur'ani da kake da shi to kaga surori na alkur'ani sun zama to iwab ko ba haka ba sun zama to sadaki inda sun zama to sadaki abinda ya halatta ya zama to sadaki ya halatta ya zama to iwab a cikin ijara don haka ya halatta ya zama to an karbi lada a kansa kamar yadda ya halatta kaga a can wajen ya zama to shine shine al-sadak shine al-thaman shine almanfa'ar da karatun alkur'ani shine ujirar da ya biya abin da ya karba kuma shine manfa'atul budu na auren na aurenta da yayi to sai kuma a nan wajen sai a akasa ya zamanto shi karatun alkur'ani ya zamanto shine almanfa'a abinda kuma za a saya sai ya zamanto ita ce ujirar saboda kamar yadda karatun alkur'ani zai iya zamantowa manfa'a haka zai iya zamantowa ujira kiyasan akan su na'am
malamai haka ko matasan malamai da tura su ƙauyuka ne su bi sababbi da maguzawa haka da ke ɗaukar nauyin su da su ma ai ba su iya karatu ba kuma su su iya koyar da su sannan kuma gashi ana biyan su shi kuma bai da bai ayyana a kansu ba bai ayyana a kansu ba su ne kadai za su je? to kai su aka yi kamar yadda suke ce inda ba a kai su ba inda waɗansu aka kai daga an kai su daga ce ya yana kan su an dauke su kawai jirgin ba kowa ka ce ya koma ya zama to farda ayin a kan su har yanzu yana nan a farda kifaya har yanzu yana nan a farda kifaya har yanzu yana nan a farda kifaya idan suka zo yanzu idan yanzu da aka da aka tura su aka ce ku je ku yi wannan aikin sai ne ce kai gaskiya ni na ni ba zan iya zuwa ba na fasa ta ce yayi laifi ya fita Eh? ya fita ya je can ya fara sai ce kai wannan aiki da wuya ba zan iya ba ya dawo ya saba ma Allah in ba kowa wata zai yi ya an babu kowa a duk duniyar nan ta musulmi ai fard kifaya ne na'am na'am ko dan garin ne bai ayyana a kansa ba wato at-ta'yin za a iya suranta shi ne a farkon musulunci amma a lokaci irin wannan wanda musulunci ya yadu da wuya ya zamanto irin wannan fard ain din ya fard kifaya ya koma fard ain yana da wahala Mm, sai dai kamar a ce alal misali mutum ya musulunta kuna tafiya a cikin jirgi ko a cikin mota mutum ya musulunta lokacin sallah ya yi kana so ka a- a- a- zai yi sallah ka ce ba za ka koya masa sallah ba sai ya biya ka haka a lokacin nan ya ayyana a kanka ya yi wannan sallah in ka ce sai ya biya ka to a nan wajen ya zama to kan cewa ka ci suhut mutum sai ya ci suhut tunda ya ayyana a kansa lokacin Mm, abin da yake faruwa mana har yanzu a bama a wani guri a kano mm, akwai wuraren da za a zo tsantsar maguzawa Mm.
ne babu wani alamun addini a wurin mm, to sannan lokacin da aka je aka musulantar da su su waɗanda aka ji babu ba ta sa su aka yi ba khiyari ne zaɓa su ma sun yarda za su yi sannan kuma da suka tafi garin babu wani zaɓi da za su je garin su zauna kuma su riƙe hannunsu ko suka yi waɗannan mutanen rami za su faɗa ko su daga addini to zaman su a garin ya lazumta cewa babu kowa da zai koyar da ya ayyana akan su za su yi. duk wanda ya sallama ya ce ya daina ya bar garin to shi ya fita daga cikin wannan ma'ana nauyin ya sauka daga amma in dai yana wannan garin nauyin yana kansa yana kansa saboda shi kaɗai ne su suka sani in suka don haka bai halatta su bar garin ba sai duk sun iya karatun fatiha sun iya sallah sannan za su iya barin garin suka ce sun kulli sun nan sun cire yarjejeniyar da aka yi da su da suka tafi wanda ya dauke nan su shi ke nan shi a kaddara yo ai ai ba ma zancen yarjejeniya domin ko abin da kuke nema ku kawo ai shi ne farz ain ne idan ku farz ain ne idan suka je suka same su a cikin irin wannan hali to kenan ba za su bar garin ba sai sun koya musu abin da yake wajibin su na farillan aini tunda ya ayyana akan su in suka bari sun yi laifi tunda fa sun bar farillan aini ai ba zancen ma ijara ai ba zancen ma wannan ijara ai ta rubuce kwarai da gaske ai ba ma za a yi ijara ba tunda ta ayyana akan su amma yayin da aka zo aka kulle ijara aka tura su an rasa duk duniya an rasa wanda za a tura sai su to kaga bata zama to farda ayin akan su ba
ko da abubuwan da suka yi haka mutu ai ba wanda ake koya musu suke yi su ba shi ne biyan su da ba na haka ba sai akan abin da ya wata wata eh to amma ai shi da yake biyan su yana biyan su ne akan fard ai abin da suke faɗa yana biyan su ne akan fard ayin saboda haka abin da suke karba bai halatta ba ijara ce batila tunda manfa'a ce wacce take wajiba akan su su yi to wanda ke surar matsalar ba haka bane domin bata ayyana akan su ba a sun yi tabarru'i ne tunda shi fard kifaya a yayin da ya zama to bai ayyana akan kowa ba a duk wanda ya fara akan sa tabarru'i yayi na'am وتجوز الإجارة على الأذان ya halatta a yi wato kodago a yi aiki a- a kulla aiki- a aikin ijara a- a kulla ijara akan yin kiran sallah خلافا لابن حبيب sabani ga ibn habib da ya hana shi saboda annabi hadisin talha da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wattakhid mu'adhdhinan la ya'khudhu adha ala adhanihi ajra hadisin abi daud ka dauki me ka dauki ladan wanda ba zai ringa karban lada akan kiran sallarsa ba to ma- su ma- mal- ah, malaman maliki- ma- malaman malikiya da suka halatta ijaza akan azan sun yi tawilin wannan hadisin akan cewar wanda yake karban lada daga wajen masallata Eh, amma in ba daga wajen masallata bane ya halatta na'am yana da dukiya na zuwa hajji amma ba shi da lafiya ko kuma gaske da wani sosai zai iya biya wani ya ce masa zai iya biya inda ba hajjatul islam bane in ba hajjin farilla bane na fadila na bai taɓa a in hajjin farilla ne ba zai yi ba kuma ba zai yi hajjin tsawu'i ba sai yayi hajjin farilla lafiya na'am ba shi da lafiya Mm. ta faɗi a kansa hajji ya faɗi a kansa hajji ya faɗi a kansa Mm. na'am الفصل الثاني في Fas- الجعد alfaslu thani a- a- na- a- akwai wannan dangane da manfa'a akwai a cewar akwai wani sharaɗi da yake da muhimmanci a ambace shi shi ne cewa ita manfa'a da ake yin ijara a kanta dole ta zamanto mamluka dole zamanto an mallake ta dole mutum ya zamanto ya mallake ta kafin ya kulla yarjejeniyar ijara mallakar wannan manfa'ar shine ka mallaki raƙabar ka mallaki shi zatin da yake da wannan manfa'ar ko kuma ka mallaki manfa'ar ma'ana an yi maka haya kai kuma ka ba ma wani haya yanzu kamar irin kamfanin security din nan da ake yi sun ɗauki ma'aikata ko 'yan security da suke biyan su albashi saboda haka sun sai manfa'arsu da suke ba su albashi na haka sun mallaki manfa'arsu to sai kuma su je su samu ko masallaci kamar yadda nan masallacinmu wani cikin azumi wani yake mana yake ɗaukan masu wanke banɗaki sai zamanto kamfani ne zai yi zai yi akadin ijara da masallaci ko banki ko cibiya ko kamfani ya kulla yarjejeniyar gadi ko tsabtace wajen da kamfani shi kuma kamfanin saboda ya mallaki wannan manfa'ar da ya ɗauki waɗannan ma'aikatan sai ya zamanto shi ne zai sayar da wannan manfa'ar zuwa ga kamfani saboda haka ijara ce akan ijara wannan shine suke cewa al-ijaratu min al-batil wato lease da sublease wanda a kira ya fi bayyana amma a nan ma a wajen ijara ma ijaratul ashkhas ijarar ɗaiɗaiku mutane shi ma ana gani su jumhur suna bambance wannan da ijaratul a tsakanin abinda malikiya suke kira ijara sukan kira ta ijaratul ashkhas abinda malikiya suke kiransa kira sukan kira shi ijaratul a'yan wato an hayar gidaje ne da dabbobin hawa da sauransu sai su kira ta ijaratul a'yan idan kuma kodago ne hajar wato ijarar mutum da aikinsa sai su kira shi ijaratul ashkhas duk wannan yana daga cikin mustalahat musamman a wannan zamani to dole idan baka mallake ta ba ba za ka shiga akadin ijara ba to yawanci yanzu abin da yake faruwa da bankunan musulunci bisa doka banki baya mallakan baya mallakan kadara tunda ba harkar su ne ya rinka saye da sayarwa ba shi kuɗi kawai yake rike da shi a ba zai mallaki kadara ba sai dai bankunan musulunci domin ba su da hanyar da suke yin kuɗi da suke samun kuɗi sai ta hanyar cinikayya wanda ɗaya daga cikin hanyoyin cinikayyan shine ta hanyar ijara kamar yadda za mu gani in muka zo wajen ijaratul ayan to ba za idan mutum ya zo yana neman kuɗi yana neman mallakar gida to sai su banki su sai gidan sannan sai su bashi hayar gidan daga baya hayar ta zamanto su mai da ita mallaka bisa ka'ida yadda suke yi to baya ba zai halatta su kulla wannan yarjejeniyar ijara din ba har sai idan bankin ya mallaki gidan amma babu laifi kafin bankin ya mallaki gidan su yi yarjejeniya a bisa sharaɗai da za su sanya cewa yayin da muka mallaki gidan ga akadin ga yarjejeniyar ijarar da za mu shiga da kai a faɗi dukkan terms ɗin ta zamanto ijaratul mudafa wadda ake danganta ta zuwa ga wani zamani wanda zai ɗauka amma bai halatta a ƙulla ciniki a ƙulla yarjejeniyar ijarar ba kafin su mallaki wannan gidan sai sun mallake shi sannan za su zo a rubuta contract din sau da yawa ma'aikatan bankunan musulunci suna kuskure wajen wannan sai a zo duk a gama takaddun komai a sa hannu a komai da yake kawai duk sun dauki takaddun kawai routine ne kai a baka takarda kai ta sa hannu bayan kuma ba a riga an mallaki abin ba a saba ma shari'a to a cikin irin wannan idan aka yi dukkan wannan ijara ce wadda ta zamanto batila to kuma za mu ga hukuncinta nan gaba me ya kamata a yi haka zalika idan mutum an baka damar zama gida an baka damar zama a gidan wakafi to bai halatta ka bayar da shi haya ba bai halatta ka bayar da shi haya ba la'alla abin da yasa bai ambace ta ba a nan wajen saboda wani ijaratul a'ayan ne amma ni na ga ya kamata mu ambace ta a cikin abin da ya danganci almanfa'a baka mallaki manfa'a ba don haka ba za ka iya ijara a kanta ba wannan yana yawan faruwa mutane da suke za ka ga a gidajen da ake limamai gata sai ga limami an bashi gidan wakafi to sai ya zamanto shi kuma yana da gidansa baya shi da bukata amma ɗansa yana bukatar aure sai ya zo sai a yi masa aure a cikin wannan gidan ko kuma ma wani lokaci ya bayar da shi haya ga waɗanda suke suke bukata a rinka biyansa kuɗin haya bayan gidan wakafi ne wakafi ba a mallakarsa ba a mallakarsa kuma amfaninsa da aka baka kamar amfanin zama ne a cikin masallaci ya halatta kai kai amfani amma bai halatta ka yi wato mu'awada ka yi musanyi da shi ba tunda an kayyade maka mulkinka a kansa ba mulki ne tam ba ba cikakken mulki ba ne don haka ne suke bambancewa tsakanin milkul manfa'a da milkul intifa kamar yadda muka faɗa da safe milkul manfa'a da milkul intifa wa zai gaya mana bambanci tsakaninsu da misalansu milkul manfa'a da milkul intifa na'am milkul manfa'a kana da manfa'a din ka mallake kamar a ce mutum kamar gida ne mutum ya karbi haya gida to ya samu manfa'a din ya mallaka ya mallaka zai iya sa wani haya a hasan amma intifa amfani kake da kana da kana kana da yancin kai amfani da gurin amma ba ka mallaki amfanin ba ka mallaki manfa'ar ba hasan kamar zama a cikin masallaci kamar zama a cikin gidajen wakafi kamar zama a cikin riba na'am na'am na'am eh eh mm mm mm wannan a hassan wannan da wannan matsalar da matsalar ka ɗauki mota haya cewa kaduna kawai za ka je ka dawo da ita sai ka ƙetare ka je har abuja ijarar tana nan ba ta ɓaci ba amma abin da ya kai abin da ka ce za ka biya ka biya na kaduna ne kawai sau da ka abin da ya ƙetare kaduna ya kai abuja idan kana so ka ci halal ko kuma idan aka gano rigima ta ta barke tsakanin wanda ya da kuma da kuma mai shi dabbar da ya bayar haya shine sai a koma ujratul mithl sai a ce to wannan masafar daga Kaduna zuwa Abuja a mota irin wannan nawa ya kamata a ce an biya idan aka kaddara abin da za a biya to sai ka zo ka biya shi to haka zalika wannan mai mota da ka ba ma direba kace daukan maka kaya daga Kano zuwa Kaduna sai ya ɗauki fasinja to sai a samu ujratul mithil a ce bisa al'ada wanda ya ɗauki fasinja a mota irin wannan daga kano zuwa kaduna nawa zai biya aka faɗa abin da zai biya ko da abin da su wa'annan yan hayan suka biya shi bai kai ba to sai ya cika ya ba wancan idan alal misali ya ɗauke su a naira dubu dubu ne amma yan ujratul mithil suka ce naira dubu biyu biyu ne su su goma ya ci dubu goma to sai ya biya wancan mai motar dubu ashirin saboda ta'addanci da ya ba tausayi a kansa don ya yi ta'addanci na malam ibrahim na'am na'am
idan ya zama to kuma jarumin
na'am eh sannan kuma magana ta kamar yau capital markets na capital markets yawanci kamar lokacin da ke bayani yadda su spb suka issuing suke sayarwa wanda na'am har an samu cikakken mallaka a wannan kasar wanda dama
eh wato shi tunda ka tunda ka na farko dai akwai akwai ijaratul mawsuf ijaratul ayn al mawsufati fi dhimma wannan zamu zo ta ya zamanto ka ce ma mutum ka ce ma mutum za ka ba shi hayar gida mai sifa kaza da kaza da kaza idan an gama gina shi saboda ka yana kanka za ku iya shiga ijara tare da shi bal has kafin ma asset din ya zamanto ya zo wannan istithna ne daga wato milkul manfa'a ka mallake ta kamar yadda aka yi istithna'in cinikin salam haka aka yi istithna'in cinikin ijarar musufa fi dhimma don haka kaga wannan ya zamanto istisna'i ne abinda aka togace shi ne daga cikin al'asul da ka'ida da yayin da duk ka zo ka sami wannan gidan wanda ka ɗauka a kan kanka za ka gina shi da muwasafat kaza da kaza daga baya sai ya zo ya ga cewa gidan bai cika muwasafat ɗin ba idan bai cika wayannan sifofi wanda aka faɗa ba yana da haƙƙin khiyari ce a shi ba zai karɓi wannan gida ba idan kuma har ya biya wani abu na ijara sai a dawo masa da wannan ijara da ujurar tasa amma dangane da abin da aka yi na gwamnatin tarayya na wannan hanyoyi ai hanyoyin abin da ya faru an iyakance su ne an ce daga kilomita kaza zuwa kilomita kaza na hanya kaza za a gina ta da kuɗin sukuk waɗannan hanya da aka gina daga waje kaza zuwa waje kaza mallakar masu sukuk ne da kamfanin spv yake rike da su a matsayin amana a maimakon su kuma ba zai yi wannan itifakin da aka yi da gwamnatin tarayya da shi kamfanin ce kan ita gwamnatin tarayya za ta ba su wannan filin da za a yi wannan hanyar a wato kita'ar yankin kasar da ya kunshi wannan tsawon gwamnatin tarayya za ta ba su tunda dama na gwamnati ne wanda za ta yi hanya a kai ta ba su a matsayin minha su kuma su gina kasar saboda haka sun mallake ta bil minha da kyauta ta gwamnati sannan suka gina ta da suka gina sannan suka gina hanyar da suka gina hanyar milkiya ce a ba zancen milkiya suriya ba ai milkiya ce wadda take doka ta tabbatar da ita doka ta tabbatar da ita saboda akwai takarda da shi ministan da shi ministan da shi ministan works ya bayar da wannan kitar na kasar ga kamfani to kuma wannan milkiyar ko da a me za ka da me za ka da kasa a cikin abin nan jihar Yobe a cikin hamada wanda ba za a yi gini ba kasan dole hanya ce za ta biyo ta nan wajen ba abin da za ka in banda ka gina hanyar gwamnati ta bayar kuma wannan mulki ne hakikatan sai dai ba yadda ba za ka spv tunda an riga an mai da shi mahdud abinda zai iya yi iyakantacce ne ba zai iya yin wani abu ba illa ya gina wannan hanyar illa ya sa a gina wannan hanyar kuma idan an gina ta ya mallake ta kuma ya ba ya shiga cikin akadin ijara tare da gwamnati akan ya ba su hayarta sannan a rinka biyansa kudin haya in an biya shi kudin haya yana sawa ana biyan waɗanda yake ya rike musu wannan kuɗaɗe nasu a bisa amana saboda haka mahdud ne salahiyarsa na haka ba zai iya cewa duk da gwamnati ta bani wannan filin barin je in mayar da shi ya zamanto fulotai kawai in raba mutane ai tun da ina da mulki tam a kansa haƙiƙa mulki ne tam amma mulki ne tam wanda yake an zamanto an mayar da ta hiba muƙayyada an ƙayyade masa abin da zai iya yi shine kawai zai iya yin wannan hanyar ne
gyara idan dai kasance kamar yadda ake practicing ne a bankin musulunci in kamar yanzu jarin mutum ya fi idan kastoma ya ayyana gida ba za ta taɓa zama musulunci dole ta zama tijara kama a irin wannan sura dole ne ya zama duk signing agreement na tijara ya zama to sai banki ya mallaki gidan nesa shi ma ka'ida ne sai banki ya mallaka sai banki ya mallaka amma za su iya yin ijara mubafa ijara mudafa ilal mustaqbal si master agreement na ijara kan cewa ga ijara da zamu ga terms ga conditions ga komai da komai su sa hannu akan wannan memorandum kamar memorandum of understanding ce ba zai zama to ijara agreement ba yayin da banki ya mallaki wannan gidan to sannan sai a zo a yi offer and acceptance wanda shine ainihin akadin ijara din na'am aljashim lokaci ya kusa ko na'am na'am health insurance
musamman ake za a bikin da salari na staff kuma a biya kafin cuta kuma sannan aka zo su satin cututtuka waɗanda aka su ne kawai insurance za ta yi aiki kuma ba za ta yi ba sannan aka da adadin yara ko mata da iyakacin su kawai ita ma insurance za ta yi aiki a kai sannan ko staff ya so ko bai so ba dole ya rijista da ainihin samfanin insurance zai ba shi wannan
hidimar hidimar shi wani ya rafi da tsare-tsaren musulunci ai an yi kokari a gyara batun inshorar ne batun inshorar lafiya cewa inshorar lafiya din nan na farko dai mutum za a kayyade masa ga irin cututtukan da za a ɗauki nauyinsa ga iya iyalansa da za a ɗauka in wani abu ya same su to shine wannan ya dace da shari'ar musulunci wato akwai approach guda biyu na farko dai akwai gyara da za a iya yi a kanta kuma ina jin kano sun yi tun lokacin muna hukumar shari'a muka yi wannan gyaran kuma na ji ita wannan hukumar shari'a ta yanzu ma sun daɗa ƙara a ɗaukan wannan gyaran shi a nan jihar kano shine kan cewa za a mayar da abin a babin tabarru'i cewa idan ka yi ba cinikin sayan policy kake ba sayan policy shine conventional insurance wanda yake a cikinsa an mai da shi akadul mu'awada musanyi shi wannan ba musaya ba ne wannan wato haɗaka ne da taimakekeniya da juna kan cewa mu zo mu haɗa kuɗi idan wani abu idan wata rashin lafiya wadda muka yarjejeniya akan cewa rashin lafiya kaza da kaza da kaza banda rashin lafiya da kaza da kaza da kaza kuma a matsayin kowa 'ya'yansa kaza da kaza in wani abu ya same shi za a ɗauki nauyinsa daga cikin wannan asusun a maganta masa to kaga wannan musamman akan abin da yake zai tsare larura tunda abin da zai tsare lafiya a matsayin daruriya take a matsayin larura ne ba a matsayin haja ba ne shi sha'anin inshorar lafiya a matsayin daruriya da yake to balantana kuma aka yi shi da wannan ya yi kama da shari'ar musulunci sai dai iskalin kawai shine kan cewa su kamfanin inshoran baka da iko akan abin da za su yadda inda za su je su aje wannan kuɗi domin in sun samu wannan kuɗin za su kuɗin su rinka kawo musu return saboda haka za su je su buɗe fixed deposit a wannan bankin za su je su sayi treasury bills na gwamnati a wannan bankin wanda za a rinka basu 14% per annum a wani bankin sun je ana basu 18% per annum kudin fixed deposit saboda sun san kan cewa da wuya lokaci ɗaya duk a zo a buƙaci kuɗin sauraka rarar kuɗin bayan lissafe-lissafen su da suke yi tsakanin abin da suke actuarian suke gaya musu sai su ware wanda yake suke ganin ba za a buƙace shi ba cikin gaggawa sai su sa shi a cikin wannan to bambancin wannan inshora din da kuma inshora ta musulunci shine su kamfanukan inshoran musulunci ba sa sa kudin su a cikin abin da za a ba su riba sai dai su sa kudin su a cikin ko su je kamar ja'i su je su bude mudaraba account ko kuma su je su sai irin sukuk din nan wanda yake sukuk din ma kaga ma ana ba su 15.78% yanzu wani mutum da ya ritaya wai yana da 100 million ya je ya sai sukuk ya ce to shi duk abin da yake bukata a wata shida duk wata shida za a ba shi miliyan bakwai da dubu ɗari takwas a miliyan bakwai da dubu ɗari tara ya ce a wata shida ya samu miliyan bakwai da dubu ɗari tara duk irin kashe kuɗinsa ko da yana ma'aikaci balantana yanzu ya yi ritaya ya ishe shi haka shi kenan kawai ya je aji to kamfanin inshora zai iya irin wannan 15.78% ba karamin kuɗi ba ne wanda yake za a rinka ba mutum to sai dai da yake ba su da yawa ba Allah ya zama to kanciya sun samu hanyar a ajiyewa ba abin nan itibari na biyu shine kan cewa idan ba a samu wannan tsarin ba ya zama to kan cewa dole dai sai mutum ya sai inshorar lafiya to gaskiya saboda ita tsare lafiya babin ta babin daruriyat ne babu laifi mutum ya wannan inshora insurance in lafiya babu laifi mutum ya yi ta saboda babin ta babin larura ne na tsare rayuwa kuma musamman yanzu za ka ga karamin ma'aikaci da ma wanda ba shi da aiki da aka zo aka yi masa ba karamin gata ne a gare shi ba inda za ka ga mutane a kan neman magani na naira dubu uku wata mata ba na manta da wannan kisar a kofar gidan sarkin kano yaronta yana kati ne gare ta na yaro da ake bukatar magani na naira dubu uku tana jiran a shigar da ita wajen sarki ta ce a biya mata maganin sai aka ji kuka yaron ya mutu akan maganin dubu uku to a cikin irin wannan ai a cikin irin wannan hali ai babu abin da zai babu abin da zai hana a halatta mutane su shiga cikin irin wannan abu kuma sauki ne a gare su na'am to bai kammala ba eh eh
ko ka so ko ba ka so ba kuma ba zan ta azuwa da kace adadi kaza za a dauka wani percentage aka yi ko za a tsaya maka na farko na biyu yaran ka din ko ɗari ne yara hudu ko za a dauka yau matar da kwaya daya kuma sannan ko ka gama aikin ba za a dama da kuɗi kuɗin kama alal misali yanzu a shekara bai kun ci wata maganin dubu goma amma na tabbata shekara an ɗauka kuɗi na kai dubu sannan na gama aiki ba za a damu da sannan ba ko dubu ɗari biyu ake ɗauka na insurance lafiya ba kowace magani za a ba kowace magani za a mun cutar ta ba sannan kuma akwai abin da za ka ga ƴaƴan da sun kai shekara 18 ko sun fita sun fita kawai shi kenan bayan da za ka malam wannan kuma amma ai duk akwai gyara da ake yi wanda su ma sauran da ba su gaba za ka shigar da su eh saboda kudin da suke ba su ba ne a wata za ka suka baka magani mai kyau sai ka shi za ka sai ga kai yanzu abin da za ka je ka siya ko kai ka tsaka asibiti za ka za ka sauka magani to ku bari dai wannan batun inshorar sai daga baya ko da yake mala shi barin an dawo sallah sai kai tambaya sai mu karasa inda baka gama ba bar bayan sallan magarba sai ka sai mu tashi akan wannan to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk